أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب العصر والزمان وقم الفداء to da yake lokaci ya kure mana dangane da bin abin da ya faru ɗaya bayan ɗaya har ya zuwa shahadan imam a karbala to da yake gobe za mu rufe ba za mu sami lokacin da za mu iya wannan ba za mu yi mata yassara ko da kaɗan zan iya rage mana a wannan lokaci je mun faɗi cewa bayan da wasiƙa daga ibn ziyad ta iso tare da wani mahayi a sukwane ya sami ya zo yi mahur da sahabbansa sallama bai ma hussein da sahabbansa sallama ba ya miƙa takarda kuma shi hur ya buɗe shi ga shi an ce masa in ya samu wannan takardar ya gaggauta kai Hussein mahallin da babu itatuwa kuma ba ruwa kuma ya tsere shi ana to sai ya gaya ma imam ga abin da aka gaya masa aka yi sai shi ainihin wani wanda aka ce daga cikin mabiya imam ya gane wannan mutumin wato ya san shi ya ce tirmaka mai kai ya ce ya bi imam ɗinsa ne kuma ya cika mubayansa ya ce ka bi ka saban ubangijin ka dai ka bi imaminka wanda kuma imaminka in yana cikin wanda Allah ya sabata su da cewa waje Allahun aimatan ya duku ne ilan nari wa yau mulki ya mata layin sauro imam ɗinka irin wayannan ne to sannan aka ce zuhair bin kainiya ya ce wa imam hussein salam cewa ni ina ganin abin da za mu je gare shi zai fi tsanani fiye da abin da muka samu yanzu saboda ka ina ganin fafatawa da wa'annan ya fi mana sauƙi fiye da fafatawa da rundunoni masu yawa da zuwa nan gaba wato yana kawo shawaran kawai a fada da mutanen hur kenan sai imam ya ce shi duk bayan bayan baya ya roƙi hur cewa in ya yadda ya je ga gadariya ko ninawa ko wani gari da ke kusa da wurin duk sai ce shi ba zai iya wannan mutum da yake gashi an turo dan sako an ce kuma ya duba ya ga an zartar da umarnin sarki ya je kai masarki bayani to shine shi zuwa ya ce gara a fafata da sai imam ce lalle ba shine zai zai zama ya fara ya kansu ba saboda haka sai ya sauka ya sauka a wannan mahallin aka sauke shi a mahallin da babu itatuwa babu ruwa to a lokacin ne aka ce to sai imam alayhi salam yasa an kawo masa farar takarda sai rubuta takarda zuwa muhimman mutane a kuba wanda yake zaton suna tare da shi tunda yanzu ba a san wane ne ko ba shi tare da shi ba tunda an san wasu da suka rubuta takardun nan sun juya baya wanda yake tsammanin suna tare da shi sai rubuta masu takarda bismillahirrahmanirrahim من حسين بن علي إلى سليمان بن سرد والمسيب بن نجبة ورفاعة بن الشداد وعبد الله بن وعل وجماعة من المؤمنين أما بعد فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال في حياته من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لأهل الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ثم لم يغير بقول ولا فعل كان حقا على الله أن يدخله مدخله shi bayan haka bayan abuci waɗannan mutane ce bayan haka kun sani cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi a rayuwarsa ya faɗi wannan magana ya ce man ra'a sultanan ja'ira wanda ya ga sultani ja'iri sultani shine ko sai ko kace sarki wanda ke da iko ne duk mahama ya ko ko sarki ne ko shugaba ne ko me ake ce masa ne wanda ke da iko shine sultani duk ma'anar sultani hujja iko ke ƙarfi wanda dai ga wani sultani ja'iri ma'anan ja'iri karkatacce daga barin hanya walillahi qasdu sabila wa min haja'ir ja'iri shine fandarare wanda ya ga wani fandararren shugaba ko sarki mustahillan da haramillah wanda yake yake halatta haramin Allah abinda Allah ya ce haram shi mai shi halas na kitan la'adillah mai warware alkawarin Allah muhalifar da sunnatar rasulillah mai sa'awa sunnan manzan Allah ya amur fi ibadillahi bil ismi wal udwa yana aiki a bayan Allah da laifi da kuma shishigi thumma lam yughayyir bi qawlin wala fi'l wanda ya ga wannan sannan bai canza wannan da zance da zance ko aiki ba kana haƙiƙan alallahi an yudkhilahu madakhala ya zama tabbas ga Allah ya shigar da shi mashiginsa wato don da ga sultani ja'ir yana yana zalunci abinda Allah ya ce haram ya halatta ya warware alƙawarin Allah ya saba sunan manzo Allah yana aiki barna a tsakanin bayi da shi shige sai kuma shi bai iya masanya wannan da magana ko aiki ba to tabbas ne ga Allah ya hada shi da wannan ja'irin sarki ya kai shi su mashigi guda su kaga wannan shi imam yana tabbatar musu da wannan akan ba yana gaya musu hadisin ba yana musu kafa musu shi a matsayin shaida ya ce faqad alimtum أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حياتي kaga su ya yana ga masu abin da ya so sun sani ko daga kun sani manzo Allah ya faɗi wannan wanda itimarin manzo Allah ba so ɗaya faɗi wannan ba kenan har an sha jin wannan wanda duk ya ga nizamin ja'irci da ja'iri da bishin sa ya shiru bai magana ba bai aiki ba to makomansa ɗaya tabbas da shi wannan ja'iri makomansu ɗaya tabbas hakikan alallah wa kad alimtum anna haula alqawm qad lazimu lazimu ta'ati shaytan wa tawallaw an ta'ati rahman wa azharu al-fasada wa atalu al-hududa wa sta'atharu bil fay wa halu al-harama wa halu haram haram Allah wa haramu halala to kuma kun sani kamar yadda kuka san wannan hadisi kuma kun sani waɗannan mutane yana nufin masu mahukunta na wannan lokaci kun sani waɗannan mutane sun lizimci ɗa'an shaiɗan sun juya wa ɗa'an Allah baya kuma sun bayyana fasadi sun ta'adilin haddodi hudud wato haddodi na shari'a hukumce-hukumce da aka ce mutum ya kaza ya masa kaza to sun wargaza wannan ba shi ake kuma sun fifita da fai'a wato dukiyar al'umma ya koma kamar kayansu da ƙashin kansu kuma sun halarta abinda Allah ya haramta sun haramta abinda Allah ya halarta wa'inni a haƙƙo bi hadar amri liƙarabati min rasulillahi sallallahu alaihi wa ni kuma ne na fi cancanta da wannan al'amari wato na shugabanci saboda kusanci na da manzo Allah sallallahu alaihi wa wa qad atatni kutubukum wa qaddam wa qaddamat ilayya rusulukum bi bai'atikum annakum la taslimuni wa la tahdhuruni wa in wafaytum li bi bai'atikum فقد أصبتم حظكم ورشدكم ونفسي مع أنفسكم وأهلي وولدي مع أهاليكم وأولادكم فلكم بي أسوة ya ce to ku kuma ku kuka ai ku- mun- wasiƙunku takardunku sun zo mini daga wajen manzanninku da mubaya'anku da cewa kun yi alƙawarin ku ba za ku sallama ni ba ba kuma za ku taɓar da ni ba to in kun cika wannan abin da alƙawarin nan da kuka yi da mubaya'an nan naku to kun yi daidai kun dace da abin da yake shine shirya gare ku kuma raina da ranku da iyalina da 'ya'yana da tana tare da ku da iyalanku da 'ya'yanku kuma kuna da kyakkyawan misali gare ni wa in lam taf'alu wa naqaltum uhudakum wa kha- wa khada'tum bi bai'atikum fa li amri ma hiya minkum bi naqrin qad fa'altumuha bi abi wa akhi wa ibn ammi wal wal magruru ma- ma- magtarra bikum in kuma ba ku aikata wannan wato ku cika alƙawari ba ya zama kun warware alƙawarin ku kun sance mu baya an to na rantse da Allah wannan ya- ya zama irin munkarin da dama kuka aikata da babana za ku kai ma mutanen kuba haka ku kai ma ubana da ɗan uwana da kuma ɗan amina yana nufin musulun bin aqil kenan to babansa amirul mumin dan uwansa imam hassan da kuma gashin musulun bin aqil da ya je suna su- a- aka kashe shi suna gani W- ma- ruɗa- wan- wanda kuka rudar kuma shi ne ya rudu wato da wanda kuka ruɗe shi kuka nuna shi ya zo kuna tare da shi kuka taɓa da shi fa haddukum akhta'tum in kun yi haka nan rabanku kuka kuskure kun kuskure rabanku ne wa nasibakum dayya'tum duk ɗaya ne kun tozarta rabonku ne haz da nasib duk rabo ne kun tozarta rabonku ne ina karanta ne daga biharul anwar mutum yana so ya duba shi eh, juz'i 44 shafi 382 382 juz'i 44 wa nafsi eh, ya ce to in in kun yi haka nan ya zama wato ainihin na eh, kun tozarta ladan rabonku ne kun yi kuskure rabonku kun tozarta matsayinku wa man na kasa fa inna ma yamkusu ala nafsi wa sayughnillahu ankum wassalam wanda ya warware kansa ya warware ma kamar ayan alqur'ani kuma kasa fa fa inna ma yamkusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alayhi la fa sayuti ajran azima sai ya ce wanda duk ya warware kuma ya warware ma kansa kuma Allah mawadaci ne gabarin ku wasu yi gunin lahanku Allah mawa- zai wadatar da gabarin ku ba ba bukatun ku kuma kawo wassalam sannan ya naɗa takarda ya sa a tambarinsa ya miƙa ma Qais bin Musahar a sai dawo to kun ga a muna- a baya muna batun cewa akwai Abdullahi bin Yaqfar wani wuri kuma sai a ce Qais bin Musahar ko Musahir a wani wani wani wasu a sun sa Musahir suke can ko Musahar ko Musahir sunansa ne Qais bin Musahar a sai dawo to sai ya miƙa masa to sai ta- magana ta- ta ta gabata kamar yadda ya gabata a baya sannan da da ya kai sai ya tafi shine ah, ibn numair ya kama shi wannan wanda wanda yake nufin kun ga kenan abdullahi bin yaqtar an bashi takarda qais bin musahar ma an bashi takarda amma na qais bin Mus- na musahar ta fi bayani domin shi an faɗi sunayen mutane an rubuta sunan nakin mutane don haka ne masu ce sai ya gaya musu sunan wajen wane aka aiko shi ya ce ba zai faɗa ba to wane ne aka fille ma wuya wane ne aka turo daga sauro ya faɗo wasu ce abdullah bin ya ko kuma duk cikinsu haka aka yi musu kama bayan mun karanta abdullah bin ya shi ne aka turo daga sauro wani alƙali malamin fikihu ya je yanka shi da aka yi magan shi ne ce ai ya, ya, sau- ya- ya sauƙaƙe masa wahala to ihtimalan eh, duka duka biyu yan sakonnin imam Hussein ya zuwa mutanen Kufa kuma duk an kama su kuma duk an kashe su to da labari ya zo ma imam cewa ainihin an kashe Qais bin Musahab ya juya yana kuka ya ce allahumma ja'allana wa li shi'atina indaka manzilan karima wajma bainana wa bainahum fi mustaqarrin min rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir ba manta mun karanta wannan dangane da abdullahi bin yaqdar shi sai da muke cewa a ruwayoyin masu ruwayo suna samun ishtibahi tsakanin abin da yake ga abdullahi bin yaqdar da abin da yake ga qais bin musahab saboda duk yan saƙon imam ne alaihi salam zuwa ga mutanen kufa kuma duk an kama su kuma duk an kashe su kuma duk sun ki bayyana abin da ke cikin takarda kamar yadda aka ce shi abdullahi bin ya katar ya kona takardar shi kuma ibqais bin masahar ya ya ya ya tauna ne ya ci ya da kuma ki fada suka yi suka yi da shi shi duk dai to hakan to insha Allah daidai gwargwado dan abin da muka karanta ko da ba za mu kai ga ma'arka din ba amma akalla za mu faɗi yadda dai ta kare har ya zuwa lokacin da khushu din suka zo suka yi da fifi wajen wannan wajen aikata wannan abin da suka aikata a wannan a wannan rana na Ashura to daga cikin abubuwan da muke karanta mutum zai ga darussa daban-daban jiya mun karanta batun masu imam kowa ne ya yi mu baya ga imam ɗinsa na ɗan yi bayani ɗan da ya gurgur na karanta mana cewa kun ga shi wannan da ya zo da takarda zuwa wur da wannan umarnin a tsare imam hussein ya ce ya bi imaminsa ne ya cika mu bayansa ka gani yana da imam kuma ya masa biyayya kuma ya cika mu bayansa kamar yadda abinda imam ɗinsa ya shi kuma wannan wanda ya gane shi ce masa to ka saba wa Allah ne ka bi imana ka bi ka bi ka bi shaidan ka bi sawa Allah ne ka bi kai biyayya ga shaidan kuma Allah ta'ala yana cewa waja'alnahum a'immatan yahduna ila an-nar wa yawm al-qiyamati yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun to kai imam din imam din kai yana cikin wa'annan a'imma a'imma kaga iri biyu kenan akwai a'immatan yahduna ila al-haq wa bihi ya'dilun akwai a'immatan yad'una ila na wa yawmal qiyamati la yunsuru saboda haka idan mutum ya ce ba shi da imam to ƙarya yake baya son ya faɗa mana imam ɗinsa in masu da'awan cewa ba musulmi ba su da shugaba shi ai matsalar amunan shugaba ne to lallai kai ne baka da shugaba mu kan muna da shugaba ba mu da matsalar shugaba sam kai ne baka da shugaba amma kuma ba gaskiyar magana ba baka da shugaba ba ne ba ka son ka bi shugaban da Allah ya nasabta shi mansubin min kibadillah kana son wani shugaban ne da dara to sai baka same shi sai amma dai akwai ka da shugaba akwai ka da shugaba da wali kana da wali shaidan da wanda yake magana a madadin shaidan shi ne shugaban ka ba ka son ka faɗa ne amma dai mutum yana da shugaba bai isa ya ce yana zaune zaman kawai ne yana da shugaba ba ya son ya faɗi shugabansa to kuma babu bayyana bayyana tsakanin a'immatul huda da a'immatul dalala ba ka gwama su ba ka zama ɗan ba ruwan imma kana nan ne ko kana tare da a'immatul huda ko kana tare da a'immatul dalala amma ba ka bayyana bayyana ba kuma ka gwama su ka ce duk kai mai biya ne ya zuwa gare su ba zai yiwu ba nan wula in wula an ka ta zo nan bara an ka za ta je can ainihin karatunmu na ya nuna sa wala in kuturtun fi sabilillah aka ce sabilillah shi yana nufin ali bin abi talib da yayansa domin tsayawa akan wulaya shine sabilillah babu wani sabilillah in ba tare da wulaya ba ba wani sabilillah in ba tare da walaya akwai masu da'awan sabilillah suke amma suke gaban kansu mutum shi ke gaban kansa abin da ransa ya ga dama ya ce yana jihadi wane ne shugaban sa ya ce shi bai da shugaba hanya ko bai da shugaba yanzu wannan abin da yake da umarnin wa yake lalle da umarnin wani ne in ya ce ba wanda ya umarce shi to shine shugaban kansa kenan ko Ya- ana masa wahayi kenan wa ke masa wahayi kenan ai sai dai shi dan yake masa wahayi shi kuma ya zarta amma dai bai bai sai ce bai bai- bai- zai- zai yi abu fi sabilillah ba jagoranci ba saboda Allah bai aje za a bauta masa ba sai ta hanyar jagora bai ajar ba ba za a yi masa ibada ba sai ta hanyar jagora a kowane zamani to to ga wannan ya nuna a sarari yadda ainihin al- al'amari ya- abubuwa suka dare biyu imanan wa imanan kuma a ƙarara kama hasken rana Eh, a wannan lokaci ƙarara yake a hand- kama hasken rana su mutane suna neman shugaban da yake yake da iko su bi sun sami shugaban da yake da iko kuma sun bi shi sun san abin da yake ba daidai bane amma kuma sun ce haka nan da aiki kuma ga wani wanda yake shine shugaba mansubi daga wajen Allah shi shi ne wajibi a bi sun ga abin da zai janyo musu in suka bi shi sun san abin da yake bi da a ce za su yi duk su tattaru da ƙarfinsu su taimake shi da ba ba za a yi masa ba to amma ba su ba ba a samu wanda za su yi haka nan ba sai suka ce sai in yana da ƙarfi sannan za su bi shi sai in yana da sai mutum yana da ƙarfi yana da ƙarfi to sai a bi shi saboda yana da ƙarfi amma ba yana da iko ne da ƙarfi ba za su ga cewa to ba za su bi shi ba domin kada ya zamana sun yi hasara kar a kashe su amma da da da da da da ko- da ko- da mutane za su ƙarfin hali su zo su da a ce misali jama'a duk sun taimaka ma imam ya kake gani zai yiwu a yi musu ba zai yiwu ba amma ba sai ba kowanne bai taimaka ba yana ganin sai idan imam yana da ƙarfi sannan ya bi shi ka kun muhallin gwaji ne a ga to wane ne yake saboda Allah ko kuma yake yi don yan- don abu na da ƙarfi ne don waɗanda suka bi annabi bayan da Allah ta'ala ya sallada shi a kansu to irinsu ne yanzu da 'ya'yansu suka dawo suke ramuwan gaya don dama ba a son abin bisa suna so suka bi annabi ba bayan da ainihin bayan fatuwar makata suka ga cewa sun ra- sun hasara ya zama ɗulaka da 'ya'yan ɗulaka ya zama dole aka bi ƙauye ba don ana so ba na'am akwai wanda suka kyauta da imaninsu daga cikinsu amma akwai wanda suke nan akan abin da suke akai sai dai an fi ƙarfinsu don haka yanzu da suka sama suka sami mataimaka sai suka to mataimakan nan su ma mutane a ta wata ibara akwai wani da ya zo wajen imam ja'far sadiq alaihi salam ya ce da shi shi ma'aikaci ne na gwamnatin banu umayya yana tattara haraji ya ce to kuma ya san ya sa ya yi dukiya ta hanyar wannan aiki nasa ya ce to yanzu yana tambaya akwai tuba sai imam ya ce da shi da ba duk banu umayya sun sami mutane irin ka masu taimaka musu ba da ba su kwace mana haƙƙinmu ba ya kai suka iya eh, suka iya kwatan haƙƙin ahlul baiti ku gaya mani saboda sun sun sami awan sun sami mataimaka ne ce da sai ce da ba duk wani umayya sun sami mataimaka irin ka ba da ba su iya kwatan haƙƙinmu ba sai ce eh lalle haka to amma ina so akwai tuba ya ce akwai amma da sharɗin duk abin da ka samu ta hanyar wannan wannan goyon ba ka ga wannan hukuma to ba za ka yi amfani da shi ba za ka fi da shi gaba ɗaya daga cikin dukiyanka don ba dukiyanka ba don ka samu ta haram ya ce akwai tuba to in ne wannan ya ce in kaya kan akwai tuba ya ce ka lamunce man aljanna in ne haka ya ce na lamunce maka aljanna to sai mutum ya koma gida ya ga duk abin da yake da shi duk ya samu ne ta hanyar mara ma banu umayya ba ya ga bai da wani abu hatta suturar da ke jikinsa wala Allah gidan da yake zaune kila da na sani amma dai hatta suturan ya ga ba zai sai abinci ma ba zai sai kawai ya sai ya shiru sai ya shiru ba a gan shi ba wasu ba'adin sahabban imam ja'far sadiq suka neme shi suka rasa sai suka je gidansa suka yi sallama sai suka ji ya ansa da murya mai rauni suka ce a me faru ne ci ba ya ce a ai yadda nake din nan a ɗaki ne kawai na rasa da zan yi hatta suturar jiki na ci da tsirara nake kuma ban ci ban ci komai ban sha komai saboda duk abin da ke tare da ni duk dukiyar da na samu ta hanyar mara ma banu umayya bayan saboda ka ban na ga ba zan yi in sa riga saboda ka ina addu'a ne tsirara to kuma ya yi kwanaki bai ci ba bai sha ba sai suka ce to suna sai suka je kasuwa suka siyo kayan abinci suka siyo tufafi suka zo suka kwankwasa kofa shiru suka kwankwasa kofa shiru suka balla kofar da ƙarfi suka shiga suka da tufafin masu suka rufe shi suka same shi da ɗan sauran yana ɗan numfashi bai cika ba ya ce aljanna wanda imam yamma alkawari ga ta nan ina ganinta sannan sai ransa ya rabu shi ana kan kun ga mutum ya ce ainihin yana tare da azzalumai yana amfana da su sannan ya ce kuma lafiya da ba fa zai yi ba to suka dawo suka ba imam labarin ai ga abin da ya faru da mutum sun zo da abinci da amma dai kuma da ya dai tafi to tuba ke tuba ke ba mutum ya tuba bayan ya amfana da kayan da ya taimaka ma azzalumai sannan kuma ya ce ainihin lafiya da ba din imam a cikin imam Hussein a maganan da ya yi alaihi salam a Karbala da suka ce mu ba mu gane me kake cewa ne sai ce ban yi mamaki ba an cika cikunan ku da haram wai yana magana wai ba su gane ba ce ban yi mamaki ba cikuna sun cika da haram ba za a gane ba ba su fahimtar komi illa ka bi sarki kawai a zauna lafiya in ba haka ba ka sha mu kai ba kawai sun zo da takubbansu ne kawai bisa sarki kawai mutu ba su kuma gane kawai sai wannan insha Allah za mu yi za mu yi ziyara da addu'a insha Allah mu tashi ziyarar ashura السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوثر المبتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعنكم عن مكانكم وأذهلتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لكم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرة ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم موسى بي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من آل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحق وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منكم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم سرك في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي ظاهر ناتج بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبرك به بنو أمية وابن آكرة الأكابد اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف مقر فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين وهذا يوم تبر وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم العن منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قدره اللهم عنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن مرجان وعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن شاء الله الله يكرمك به
abadan da'iman dawamun wa Hussein bambarin kukan imamu har abadan da'iman dawamun wa Hussein bambarin kukan imamu har abadan da'iman dawamun wa Hussein bambarin kukan imamu har abadan da'iman dawamu wa Hussein bambarin kukan imamu wa Hussein sayyidul anbiya Muhammad wa Hussein agade yainanin khalifa wa Hussein bayan wafatin Muhammad wa Hussein wasu sun yi taron sakifa wa Hussein duniya dai rashin Muhammad wa Hussein matsalar suwa zai khalifa wa Hussein sun bar jana'izan Muhammad wa Hussein sai su Ali da su Huzaifa wa Hussein duniya yau ta yi kunce wa Hussein yau babu baban nazifa wa Hussein har abadan da'iman dawamu wa Hussein bambarin kukan imamu wa Hussein har abadan da'iman dawamu wa Hussein bambarin kukan imamu wa Hussein Fatima zara na ta kuka